واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد يوم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومنا بكوي غوتن jimada thani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya zo daidai da sha ɗaya ga watan ɗaya a gregorian kalanda dubu biyu da ainihin wato ashirin da biyu wannan shine kaset ɗinmu na hamsin da takwas daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز na Dr. Al'allama Abdulazim Albadawi Allahu yarhamuhu. A idan jama'ar musulmi ba su manta ba, na ga mun kammala da arkanus salati ko? Za mu tahi wajibatus salati, wajibatus salati, wato abubuwan da suka zama wajibi a cikin sallah su ne za mu tahi yau insha Allahu ta'ala, wajibatus salati. abin da ake nufi da wajib waye zai bai min tarifin wajibi me ake nufi da wajib abin da ake cewa wajibi na abin da ya zama dole farilla ba makawa eh tabbas shine wajibi Allah kawo muku sauki na'am kace me abin da ya zama wajibi na'am ma la yatimu shay'an illa bihi to fasara mana ka san ba ma jin larabci sosai karawa kalla abin da ake bada lada a kansa a shine fassara a ku bashi ya fassara da kansa ma la yatimu ma la yatimu shay'an illa bihi ko me ake nufi da wannan magana sai da shi sannan zai cika ta ta to Allah ya datar da mu lalle ina ga zan ba da asami kwarai da gaske ba a san abin da ake nufi tarifin wajibi ba dole mu ba da asamin kwarai da gaske to ga wani can ina ga na'am ma yusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi ko abinda idan mutum yayi za a bashi lada in ya bari kuma za a masa uquba ko ma yusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi abinda in mutum yayi za a bashi ladansa in kuma ya bar shi za a yi masa menene hukuba to Allah ya ma albarka kai kan lalle ka kamo hanya tabbas amma har yanzu baka isa ba kai ma Allah ya shirye da mu wajibatu sala' abubuwan da suka zama wajibai dangane da ainihin wato sallah na farko shine takbiratul intiqali ko eh wa qawlu sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu to da ya kamata ya zama takbiratul ihrami ne an gane ko wa qawlu sami Allahu liman hamidahu rabbana lakal hamdu da kuma faɗin sami Allahu liman hamidahu a rabbana wa lakal hamdu ko lakal hamdu ko wa lakal hamdu duka an abi hurairata radiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه يعني من السجود ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من اثنين بعد الجلوس وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي أنغاني daga sahabi abu huraira Allah ya haɗa mu da shi a jannatul firdausi abu huraira yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kana ya kasance a idza qama ila salati idan ya tahi zuwa ga sallah yukabbiru hina yaqumu yana yin kabbara lokacin da ya zo ya tsaya daga ya tsaya sai ya tada iqama sai ya menene kabbara ita wannan kabbarar wajibi ce sai da ita za a shiga sallah ko ba sai da ita ba wajibi ce ko idan mutum ya zo kawai ya gama ikama Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha sai ya gama da ya gama kawai sai ya hau alhamdulillahi rabbil alamin ya fara sallah ya shiga sallah bai shiga sallah ba kuma da zai yi sallar har ya gama ta a haka sallar ta yi ashe kenan wannan kabbara ta farko mecece wajibi ce shine muka ce a ta'arifin da wancan bawan Allah ya bari ya kamo hanya ma la yatimmul wajibu illa bihi an gane ku ko kuma ka ce ma yusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi abinda wani abu da aka dora ma bai yiwuwa ya cika sai da shi an ce ka yi sallah amma sallan ba ta yiwuwa sai da me kabbaran harama ko kuma abin da in ka bar shi za a maka uquba in ka aikata shi kuma za a baka menene lada an gane magana da kyau ko to shine yake cewa thumma yukabbiru hina yukabbiru hina yaqumu idan ya tsaya yayi iqama sai ya kabbara thumma yukabbiru hina yarka'u idan ya gama kira'a ya yi ruku'u kuma sai ya kabbara zai yi ruku'u thumma ya ƙulu sami Allahu liman hamidahu sannan idan ya zo ɗagowa sai ya ce Allah ya ji wanda ya gode mishi thumma ya rafa'u sulbahu minar raka'a sannan sai ya ɗago gadon bayansa daga ruku'u ko daga raka'ar da yake hina okay na'am sulbahu minar raka'ati ku duba dai hina yarfa'u sulbahu ko yawwa hina yarfa'u sulbahu min ar-rak'ati haka nace ai ko na'am to thumma yaqulu wa huwa qa'imun yana tsaye kafin ya sunkuya sai ya ce rabbana lakal hamdu ko lakal hamdu sai ya ce ubangiji godiya ta tabbata gare ka thumma yukabbiru hina yahwi sannan sai ya kabbara lokacin da ya yunkura an gane thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu sannan ya kabbara lokacin da ya dago da kansa daga abin nan thumma yukabbiru hina yasjudu sannan ya kabbara lokacin da ya yi sujuda thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu sannan ya yi kabbara lokacin da ya dago kansa daga sujuda thumma yaf'alu dhalika fi salati kulliha annabi sallallahu alaihi wasallama yana aikata haka a cikin sallolinsa gab gaba ɗayansu hatta ya qadiyaha har lokacin da ya idar da ita ya kammala ta yanzu malam abin da yake so ya nuna mana waɗannan kabbarbari gaba ɗayansu menene wajibi ne wajibai ne da ruku'un da yin kabbara lokacin ruku'un dukansu menene to anan akwai wasu malamai da suke ganin shi dai ruku'u lallai dole ne amma idan mutum ya yi ruku'u sai ya manta bai yi kabbara lokacin ruku'u ba shin akwai wata sujuda ta kama shi ko kabul ko ba'adi guda ɗaya ne na babu wata sujuda ta kama shi maddalilu ala zalika معنى أنس نعم نعم eh na'am jazakallahu khair malam ana zai ce abdurrahman al-akhdari yace babu sujuda ga wanda ya manta fadin sami Allahu liman hamidahu yayin dagowa daga me ruku'u ko yin kabbara yayin me sujjada sau daya sai idan ya kai sau biyu ko sau nawa sau uku shi yasa a wani guri yace ghaira takbiratul ihrami banda kabbaran harama ita kan dole ne amma bayan ta in ka manta wata daga cikin kabbar bari in dai bata wuce ɗaya ko biyu ba to babu menene a kanka babu sujuda ina so ku gane akwai bambanci tsakanin yin sujuda da yin kabbara lokacin sujuda yin sujuda kan in babu ita ba sallah ina fata an fahimta amma kabbara yayin tafiya menene sujuda in dai guda ɗaya ce ka manta ko biyu to babu wani menene a kanka babu sujuda sai idan ta wuce haka in ta wuce haka kuma to kai ma ya kamata a bincike ka wata irin sallah kake yi ko ba haka bane amma dan ka manta ɗaya ba za a ce he kai sujuda kafin abin nan kafin ka idar ba ko bayan ka idar ba na fata an gane to a ƙarƙashin wannan kenan yanzu abin da muke so mu gane shine wajabcin yin sujuda da wajabcin yin ruku'u ko da wajabcin yin kabbara harama yana da bambanci da wajabcin yin kabbara yayin sujuda da kuma dagowa cewa sami Allahu liman hamidahu yayin dagowa daga ruku'u ina fata kuna ganewa domin shi ta waccan sujudar ko wancan ruku'un in baka yi ba shi sallar gaba ɗaya bata yi ba ba a cewa ka abin nan an gane amma kabbara ɗin kana iya ka gyara ta ta hanyar menene sujjada an gane amma ita wannan in baka zo da ita ba dole he ka zo da ita wallahu ta'ala a'lam to shine yake cewa يفعل ذلك في الصلاة في صلاة في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من من اثنين من اثنين بعد الجلوس sannan yana yin kabbara lokacin da yake dagowa daga rakawa'i guda biyu bayan yayi mai ya zauna yayi zaman tahiya an gane magana da kyau ko sai ya kabbara sai ya dago wa qad qala kuma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah yadda kuka ga ina yin sallah ko a wata ruwaya aka ce ya hau kan mimbari yayi sallah ba lokacin sallah ba yace inna ma sana'atu hadha li ta'tammu bi wa li ta'allamu salati ku sani nayi haka ne dan ku koyi da ni kuma dan ku sanya nake menene ya nake sallah wa qad amara bi dhalika al-musii'u salatahu فقال إنه لا يتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء يعني مواضعه ثم ليكبر ويحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه ثم يقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته an gane malin yace wa qad amara bidhalika almusii'a salatahu kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya umarci wannan mutumin da ya bata sallar shi wani mutum ne jama'a ya zo ya sallah a masallacin manzon Allah annabi sai ya ga sallar bata da kan gado gaba daya da ya idar ya sallama sai annabi ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah sallar ka bata yi ba wannan mutum ya sake koma ya yi sallah annabi ya ga sallan nan har yanzu kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba annabi ya sake ce mar koma sanda suka yi turmi uku da manzan Allah da manzan Allah wannan mutum da ya ga cewa ba zai daina yin sallah ba annabi kuma ba zai daina ce mar sake ba sai ya ce ya rasulullahi gaskiyar magana in dai haka ne ban iya sallar nan ba kaga ya hutar da kansa ya hutar da manzan Allah ko ya ce ban iya ba kawai a koya mu sai annabi ya ce to zauna ya zauna ya ce masa in ka tashi za ka yi sallah ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza duk abin da yake cikin sallah gaba ɗaya manzo Allah ya lissafo mishi kuma ya nuna masa yadda zai yi to shine malamai suke kiran wannan hadisul musi a salatahu hadisin mutumin da ya ɓata sallah a gaban manzon Allah to hadisin dogo ne tunda koyar da sallah aka yi a cikinsa to ba zai yiwu ka ɗauko shi tiriyan tiriyan tiriyan ba to sai malamai suka ɗauki wata ƙa'ida ta malaman hadisi shine inda suka zo za su yi magana akan wata gaba he su gutsuro umarnin da annabi ya yi wa wannan mutumin a inda ya ce masa yi kaza ina fata an fahimta he su hujja da shi he su ce kamar yadda annabi ya ce wa wannan mutumin da ya ɓata sallarsa yi kaza a gaba iri kaza an gane maganar da kyau ko saboda ba zai yiwu a ce duk gabar da aka zo kuma sai an kawo hadisin tun daga farko an zuge shi har karke ba ina fata an fahimta saboda dogon hadisi ne da haka sai ka ɗauko muhallin shahid kawai sai ka kafa hujja da shi sai ka wuce gaba jama'a kun gane to shine abin da malamai suke yi Allah ya haɗa mu da su a jannatul firdaus annabi yake ce masa la yutimmu salatul li ahadin la tatimmu salatul li ahadin minan nas sallar wani daga cikin mutane ba ta cika hatta ya tawadda'a har sai ya yi alwala fayyaba alwudu'a ya ani mawadi'ahu sannan ya sanya alwala a yadda ta dace ko kuma fayyaba alwudu'a idan ka sanya wa wawun fataha ma'ana sai ya ajiye ƙwaryar alwala mawadi'ahu inda ta dace a ajiye ta kun gane magana duk zai iya ɗaukar fassara fayada alwudu'a sai ya zama ya yi alwalar yadda ta dace fayada alwadu'a sai ya sanya ƙwaryar alwalan mawazi a inda ya kamata a ajiye ta ko butar alwalan ko gwangwanin alwala ko abin nan ɗin alwala to ya yi alwala ya gama annabi ya ce thumma yukabbiru sannan sai ya kabbara wa yahmadullaha subhanahu wa ta'ala wa yuthni alaihi sannan ya gode wa Allah ya yabe shi ma'ana ya karanta fatiha kenan ko to in ya gama wa ya ƙara'u bima sha'a min alƙur'an sai karanta kuma gwargwadon abin da ya ga dama na alƙur'ani tunda fatiha ita kan wajibi ce shi karanta wani ɓangare na ƙur'ani ba wajibi ba sai aka ce bima sha'a inda yake bukata inda ya ga dama an gane idan ya gama thumma ya ƙulu Allahu akbar sannan sai ya kabbara ya ce Allahu akbar thumma ya rka'u sannan sai ya ruku'u ya gama kira'ar fatiha ya gama kira'ar mata ya sara min alƙur'an to ya ruku'un nan ba ɗagowa zai yi kuma daga Allahu akbar sami a'a hatta ta tuma inna mafasiluhu har sai gaɓoɓinsa sun nutsu ai na faɗa kwatanta muku a nan aiko mun yi ta bayani in mutum ya yi ruku'u ya tsaya a ruku'un nan har sai ya ji duk ƙasusuwansa sun tsaya a matsayinsu shi ne a watar waya aka ce hatta yarji a kullu azumin ila maudu'ihi har sai kowanne ƙashi ya koma mazaunin shi an gane maganar da kyau ko to shine anan ma yace hatta tatuma inna mafasiluhu gaɓoɓin shi sai sun nutsu thumma ya ƙulu sannan sai ka ji ya ce sami Allahu liman hamidahu Allah ya ji wanda ya gode mishi sai ya ɗago daga ruku'u kenan hatta ya stawi ƙa'iman sannan ya daidaitu a tsaye ya tsaya cat ya yi ruku'u ya gama kenan thumma ya ƙulu sannan ya sake cewa Allahu akbar ya yi kabbara thumma yasjudu sannan he tafi sujuda nan ma ba wai ya yi sujuda ya ɗago Allahu al'a'a hatta ta tsuma inna mafasiluhu har sai gaɓoɓinsa sun nutsu nan ma a sujuda domin nutsuwarsa a cikin sujudar shi zai ba shi damar yin addu'o'in da ake yi idan an yi mai sujuda amma in bai nutsu ba daga yin kabara ya dago kaga ba zai samu faɗin abin da ake faɗa ba ko ba zai samu dama ba mun kuma karanta addu'o'in da ake a sujudan nan a baya thumma yaqulu sannan sai ya ce Allahu akbar yayi kabbara wa yarfa'u ra'sahu sai ya dago kansa daga sujuda hatta yastawi qa'idan annabi yace har sai ya daidaitu a zaune ya daidaitu kar daga zama irin zama wanda ya zauna akan abu mai zafi ko akan garwashi kaga ya yake zama daga ya dosa na duwawun sai ya daga ko to ba irin wannan zaman ba ana so ka zauna dafa'an ka nutsu akwai addu'ar da ake in an dago daga sujuda kafin a tafi ta nawa ta biyu sai ka yi waɗannan addu'o'i sannan sai ka tafi sujuda ta biyu an gane maganar da kyau ko shi ne ce hatta ta tsuma inna mafasiluhu ta tsuma inna mafasiluhu hasta ya stawi ka'ida thumma ya kulu Allahu akbar sannan ya sake yin kabbara thumma yasjudu sai ya sake sujuda ta nawa ta biyu hatta ta tsuma inna mafasiluhu kada ya dago daga sujudan nan har sai gabobinsa sun daidaitu sun nutsu thumma yarfa'u ra'sahu sannan ya dago kansa fa yukabbiru sai ya kabbara kaga ya gama raka'a daya to annabi ya koya man raka'a daya to sai ka kwatanta cewa to duk raka'o'in guda hudu haka zaka yi duk raka'o'in guda uku na magariba haka zaka yi duk raka'o'in guda biyu na asuba haka zaka yi an gane domin zai zama gwaranci kuma a ce sannan ya dago ya sake kira'a ko ya sake tafiya ruku'u ya zama gwaranci kenan fasaha shine tunda an koya ma ya zaka yi a raka'an farko to haka za ka yi a ta biyu haka za ka yi a ta uku haka za ka yi a ta ne a ta hudu shi ne wannan shi ne fasaha an kware wajen iya isar da sako kenan an gani shi yasa za ka ga ƙur'ani in ya zo sai ya magana a dunkule sai an zo ana ta sharhi kafin a gano ma'anoninta to wannan shi ne zalaƙa shi yasa ya wahalar da larabawa su idan sun zo magana sai sun yi ta dalla-dalla a fahimta shi kuma ƙur'anin ya zo sai wurgo magana ƙwaya ɗaya an gane ko sai ka ga ta ci zango da yawa wajen fassara to yadda ƙur'anin ya zama haka to haka annabin ma ya zama haka shi ma zai magana ƙwaya ɗaya amma wallahi malam sai ka ga ta ci zango wajen fassara da ma'ana saboda Allah maɗaukakin sarki ya turo shi da fasaha da zalaƙa ta iya isar da sako shi yasa wata rana sai na Umar shi da kan yake cewa malaka afsahana ya rasulullahi ya akai ka mu fasaha ne ka yace ka manta ni annabin Allah ne manzo eh yi ta ya za a yi ku ba zai fi ku fasaha ba yayi ya zama manzo annabi ai la budde ya zama yafi kowa fasaha da iya magana da isar da saƙon saboda isar da saƙon Allah cikin yadda ya kamata a isar da shi ya ce sannan kuma ka sani ni na yi kiwo na yi yawo a ƙauyukan larabawa na san yadda suke maganganunsu na san yadda suke yaransu ya ce kuma an shayar da ni a ƙauye don haka duk yaren larabci duka da zangoginsa ba abin da ban iya ba ya ce saɓanin wanda ya tashi a birni wanda wataƙila hi bai samu wannan ba ko ai ko yanzu ka lura ka gani wanda ya tashin ƙauye jama'a ya yi girman ƙauye ya yi wayan ƙauye daga baya shigo gari ai ya ƙara wayewa ko yawwa don ba kuma ka shigo gari ka zama da cikin dariɗi ba a bayan ka yi wayan ƙauye sai ka shigo kuma ka yi na birni to sai ka ga ko magana ka zo yi wallahi malam sai ka ji ta bambanta da wanda bai taɓa yin rayuwar ƙauye ba ita rayuwar ƙauye da kake ganin ta tana da daɗi jama'a saboda yare yanzu akwai bishiyoyi da an faɗi sunansu a nan wani wallahi tun da yake bai taɓa jin sunansu ba ma ina fata an fahimta bai taɓa jin sunansu ba kuma yanzu da za ka nuna masa su wallahi ba zai iya gane su ba to ba ƙauye kana nuna ma zai ce ai wannan ɗin ya ce ga aikinta ga aikinta ga aikinta ko ba haka ba ne ha gani yanzu a jeji akwai bishiyar da in ka yadda ka ci ganyenta mutuwa za ka yi a jejin kana ci wallahi za ka mutu akwai su suna nan da yawa tun baka zaman kauye ba sai wata ran tsautsayi ya sa ka bata a jeji haka kai da kanka za ka kashe kanka ko ba haka ba ne ka gani akwai kuma bishiyoyin da in ka ci su za su zama kamar abinci ne a jikinka za su riƙe maka yunwar cikinka shi yasa za ka ga irin waɗannan ƙauyawan za su yi ta yawo a jeji ka rasa me yake riƙe su akwai bishiyoyin da in sun san sun ci sun kashe yunwa duk wani abu mai suna yunwa ba za ka ji shi ba sai dai kwaɗayi shi kuma kwaɗayi ba yunwa ba ce ko yawwa wani abu ne daban shi kuma an gane to duka wannan na daga cikin fa'idar zaman ƙauye shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya sauke wata aya larabawa sai suka ga za su ji kunya idan ba su gano ma'anarta ba da suka tashi neman ma'anarta sai suka tura delegate zuwa ƙauye a je a neman musu fasararta na fata an fahimci magana da Allah maɗaukakin sarki yake faɗa dangane da kafiri yana cewa inna hu zanna allan ya huwar kafiran maka suka ce a uzu billahi wallahi in mutumin nan ya zo da kalmar da tafi ƙarfinmu to kuma mun shiga uku mu ƙaryata abin da ba ma san ma'anarsa ba to ya za a yi kar ya gane ba mu gane ba ya za a yi ya suka ce to a tura a je ƙauye su suka iya larabci samfarera aka je aka tambaye su za su gano mana ma'anar shikenan aka tura jama'a ta da su suka tafi a bayan gari suka samu amsa su ba su ma karasa cikin ƙauyen ba yara suna wasa da kibiya suna harbin tsuntsaye ɗaya daga cikinsu fau sai harba kibiyarsa sai ta irin makalewar nan kamar ba za ta faɗo ba kasan kibiya tana haka can kuma he ta subuce he ta faɗo sai taɓa ɗan uwansa ya ce ya ahi ya ahi unzur ka da sahami allan ya hur suka ce la ilaha illallah a shaida ma ma'anar kalmar kenan ya ce ɗan uwana kalli kibiya ta da kamar ba za ta dawo ba sai gashi ta dawo ashe Allah yana cewa kafiri ne innahu zanna shi yana zato allan ya hor ai bi ma'ana allan yarji a ilaina ba zai dawo gurinmu ba a ce a uzu billahi mun ji kunya billahi da nan da nan sai aka kada dokuna aka koma cikin gari tun daga bayan gari yara sun ba su amsa an gane magana da ke ku yasa wata rana imamu shafi'i jama'a gyaransa aka ci a wata kalma kuma ba wai bata ya ya faɗi bai faɗi ma'anarta ba tana da ma'ana guda biyu ne kalmar da ya tashi sai ya ɗauki ma'anar da ba kowa ne ya santa da ita ba sai ya fassara ta da shi sai ɗalibai suka ci gyaran suka ce algafar ta malam ai wannan kalmar ba haka ma'anar ta yake ba ya ce ya za ku ce ba haka bane kaza ne ma suka ce a ba haka bane ba haka bane ba haka bane ya ce ok ce to ba shi ma matsala me ma'anar suka fassara ma ce na'am ce Allah dacar da mu ce amma aka ci gaba da karatu da aka tahi da karatu sai je bincika sai samu gyaran da aka yi mar daidai ne to shi kuma imamin shafi'i yana ji shi balarabe ne kun san malamai larabawa fa wanda suke larabawan na hakika a cikin malaman nan da kuke gani ake magana fa wala an ka zo kana lissafa su sai ka ga ba su kai waɗanda ba ba larabawan ba yawa ba yanzu imamu bukari ba balarabe ba ne bature ne wake baka san da haka ba ko imam muslim ma ba balarabe ba ne turawa ne dukansu larabci koyansa suka yi amma suka dawo kuma suka yi wa aiki wa addinin sama da yadda waɗanda aka saukar da yaran addinin da yaransu to daga cikin malamai waɗanda larabawa ne samfarera babu ainihin wato ɗugo na wani abu imamu shafi yana ci da haka sai abin ya dame shi ya ce ya za a yi shi yana jinin urubba balaraban asali yanzu a zo a ce wai wannan kalmar tana da wata ma'anar da shi bai santa ba bal ma da ita ne jama'a suka santa shi bai ma san wannan ma'anar ba wannan kawai ya sani ana zuwa wahe gari an baza littattafai za a karatu sai ya ce an rufe makaranta ya aka ce Allah gaba ta marin me ya faru ya ce akwai sauran aiki me ya faru ya ce ni yanzu a ce akwai larabcin da ban iya shi ba ni ba laraban asali ya ce kowa ya kama gidan uban shi he daga baya zan jin karo karatu wallah kawai sai ya rufe makarantar ya kulle ɗakin littattafan aka neme shi aka rasa malamai suka ce sanda ya shekara tara a cikin larabawa a watar waya ma aka ce shekara goma sha ɗaya yana koyan larabci ya je kwas amma kai kawai ka sha batanka ya kai ma karo allah ka sha fate-fate ka ɗora abin nan a kayi minerals ka ce kai komai ka sani manyan malamai malam suna cewa su ba su iya ba bari su je su koya imamun shafi ita yana da diwani diwani kamar ka ce kundi da hausa waƙoƙi ne zalla na wa'azi da faɗakarwa da kai ba abin da babu a ci amma Allah tare da haka ya ce kai akwai aiki bari mu je mu koyo shi yasa ba a girma wa karatu karka yaudar kanka karka yaudari kanka in ka ji baka iya baka samu wani ya dinga koya ma wallahi babu abin da ba a masa girman kai irin karatu kuma ko kai malami ne kana karatu to kana karantarwa to kaje kuma kana karawa a gurin malamai yes haka ake yi sai ka ji yanzu nan sai ka ka karu ka san wani abin da baka taba sani ba kuma duk damar da ka samu ta ƙara karatu karkai wasa da ita ina cikin masallacin annabi a wannan umarar da muka je ina zaune sai na hango wani malami ya zauna yana karantar da wasu ɗalibai rabon gado da ni da malam ibrahim wanda aka fi sani da gangaram wasu kun san shi a nan gangaram malam ibrahim habib sai na tashi ina karatun qur'ani sai na ajiye qur'anin sai na tashi sai na lallaba sai na je na zauna na ji yadda yake karatu na ji yadda yake yi sai da aka gama sai na matsa kusa da shi na ce ala gafarta malam ni daga najeriya nake suna na kaza kaza kaza kaza kaza kaza wannan darasin da na ji kana yi ban san shi ba ina so in koye shi ya sha a sha Allah ya dama gaba ta barakallahu fi ya dauki littafi ya bani kyauta ya dauki fensir ya bani ya ce buɗe ya buɗe muka fara muna fara muna yi muna yi muna yi sai da muka zo wata gaba sai mun tambayoyi sai na amsa kuma littafin yadda ya tsara shi wallahi malam kai Allah ka bamu yadda za mu yi mu samu nutsuwar yin karatu wato mutanen da ke su sun samu nutsuwa ba su da damuwa na rantse maka da Allah shi yasa shi suka sadaukar da kansu ga karatun zalla yadda ya tsara littafin za ku yi darasi zai ma tambayoyi ka amsa kuma zai baka asamin a ciki da muka yi darasi ya min tambayoyi na amsa sai ya ban asamin a cikin littafin sai na ce masa na amsa a nan ko in tafi da shi gida yau he zan dawo in same shi sai ce a ina da zaɓi in na ce zan amsa a nan shi zai jira ni wallahi tallahi malar rabiu ya ce zai jira ni na amsa ya maka mun sannan kuma ya ƙara min darasi in kuma na ce zan tafi dawo to zai dawo dai karfe kaza ya faɗa min tayin ɗin da zai dawo sai na ce to ni in dai ya amince min zan amsa ya ce na amsa na koma gefe na amsa duk asamin ɗin da ya min da na gama ya ɗauki littafin sai na bashi da ya duba ya duba ya duba ya kalle ni ya ce daga najeriya kake kace na ce kwarai da gaske ya ce la ajaba ya ce la ajaba ba mamaki ce ku nan yan najeriya inda za ku samu abin da kuke bukata ba ƙananan hatsari bai za a yi a karatu ba ya ce yanzu har ka amsa na ce masa algafa ta malam barakallahu fi kun jazakumullahu khaira ya ɗauki littafi ya ban ya ɗauki tulare ya ban ya mun kyauta ya mun kyauta ya mun kyauta sannan kuma ya ce gobe na zo zai ban ijaza tun daga kansa har kan annabi muhammadu ko ina na shiga a duniya in raba gado shi ya yarje min daga cikin malaman saudiya malam to abin da ya dame ni na yi sawo kusan hudu wallahi ina neman bawan Allah nan ban same shi ba tun da na bar gurin ba ma haɗu ba tun daga nan muka rabu littafin yanzu yana gida ya ce na zo ya ban ijaza ya zo ya rubuta sunana full sunana da sunansa da stamp ɗin ofis ɗinsa ya ce shi yanzu malami ne ya faɗa min ayyukansa da komai da komai ya ce gwamnatin saudiya ta ba shi dama ya karantar da raban gado a ko'ina a duniya kuma duk wanda ya yarje masa cewa ya iya duk duniya an yarda ya ce don haka gobe zai zo da takardar ijazar ya cika min kawai ya sa min hannu ya bani in tafi na dawo a shegari ban same shi ba na ƙara dawowa ni da kaina na koma gefe na kuka na na sharɗi kuma wani kuskure ga nambar wayarsa wallahi malam sai ban karɓa ba sai bayan na tafi sai na tuna cewa ya kamata in karɓi nambar wayar malam in na zo ban same shi ba na kira shi na sake dawa sai na samu ya tashi dama ni yake jira muna gamawa kawai ya tashi ya tafi abin shi akaramaka Allah da ni da malam ibrahim ne shi ma ashe malam ibrahim sun yi haka da shi shi ma ya ta neman sa wallahi bai same shi ba baba ibrahim ya ce ko mala'ika ne Allah ya turo mana ba mu sani ba wallahi malam eh agar yi agar magalla da shi gyara masu salihu insha Allah za a yi Allah ya kai mu matsayin malaman Saudiya insha Allah za mu fara mu ma a ni gaskiya haddar riyalai ya bani bayan ya gama kuma ya ban wasu 'yan riyalai amma ba zan faɗa muku adadinsu ba insha Allah Allah ya taimake mu so saboda haka shi karatu baiwa ce da ni'imar ta ubangiji kada mutum ya wasa da ita a duk lokacin da ya same ta Allah ya dacar da mu to shine yake cewa thumma yasjudu sannan ya sujuda hatta tatma inna mafasiluhu har sai dukkanin gabansa sun koma sun nutsu thumma yarfa'u ra'sahu sannan ya dago kansa fa yukabbiru yayi kabbara fa idza fa'ala zalika faqad tammat salatuhu idan mutun yayi haka malam Abdul Azim Al-Badawi yace sallarsa ta me ta cika an gane magana da kyau ko sallarsa ta cika to wannan shine a kaɗan daga cikin wajibatu sala daga cikin wajibatu sala akwai a tashahudul awwal tahiya na farko an gane yace an an ibn mas'udin qala abdullahi dan mas'ud yace inna muhammadan sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace idza qa'attum fi kulli raka'ataini faqulu idan kuka zauna dan za a raka'o'i kowace raka'a guda biyu to ga abin da za ku ce attahiyatu lillahi attahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu 'alan nabiyyi amma anan ya kawo assalamu alayka ayyuhan nabi ina ƙara tunatar da mu gyaran da muka yi ko ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina ashhadu an la ilaha illa allah واشهد ان محمدا عبده ورسوله to ya karanta wannan tahiyya din ai mun fassara ta a baya ko yace thumma liyatakhayyar ahadukum min ad-du'a'i a'jabahu ilayhi sannan ɗayan ku ya zaɓi addu'a na abin da ya burge shi yake sha'awa yake so fayad'u ko falyad'u bihi rabbahu sai ya roki Allah wannan abu wannan ya kawo ɗaya daga cikin abubuwa guda hudu da ake so idan mutum ya yi tahiyan farko an gane a kuma wannan yake nuna ashe ba a tahiyan farko ake yin addu'a ake salati ga annabi ake kaza ba ko ai abin nan ba iya tahiyan ƙarshe ba har da ta farko ma ana yi ai ba kuma ta ba karatunmu shine a tahiyan ƙarshe ne idan aka yi tahiya sai a yi salati ga annabi sai a nemi tsari daga abubuwa guda hudu sannan sai mutum ya zaɓi wani abin da yake bukata sai ya roki Allah ko a tahiyan ƙarhe to yanzu ya nuna mana hatta a tahiyan farko ma ana iya yin haka kun gane magana yawwa ana iya yin haka Allah ya shirye da mu wa qad amara bihin nabi sallallahu alaihi wasallam al-musi'a salatahu ka gani nan ma da yazo wannan gabar sai ce wannan magana ta cewa idan mutum yazo yayi tahiya sannan ya zaɓi ɗaya daga cikin abubuwan da yake so a rayuwarsa ya roki Allah Allah ya bashi ya ce haƙiƙa annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya wa wannan mutumin da ya ɓata sallar shi cewa ga yadda zai ya koya masa haka ina fata an gane faƙala sai ya ce masa fa'iza jalasta fi wasti salati idan ka zauna a tsakiyar sallah shine bayan kayi raka'a biyu in mai raka'a hudu ce ko bayan raka'a biyu in mai raka'a uku ce yace fatima in na to ka nutsu waftarish fakhidhaka al-yusra sannan kuma ka shimfiɗa cinyarka ta menene ta ainihin wato hagu summa tashahhad sa'annan sai kai menene sai kai tahiya an gane magana yawwa an gane ai iftirash ba sai mun sake bayani ba dan mun yi fassara sa mun nuna yadda ake da da da da dama zama muka ce a a sallah kala nawa ne kala hudu akwai al-iftirash akwai al-iqa akwai at-tawarruk akwai at-tarabbu at-tarabbu ko to shi iftirash a zama na nawa ake yin sa zama na me na farko sai tawarruk shi kuma a zama na nawa na ƙarshe sai iki'a shi kuma a tsakanin mai da mai sujuda da sujuda ko sai a tarabbo shi kuma sallar mai zaune in za ka yi sallah a zaune ba wai za ka yi ta yadda ka saba aka saba ba ko wa yajibu alaihi idza qama ila salati malam abdul azim yace ya wa zama wajibi akan mutum idan ya tahi zai sallah an yattakhidha suturatan da ya riki menene sutura baina yadai shi wacce zaka kare gabansa da wanda zai wuce tamna'ul murura amamahu wanda za ta hana mutane su dinga bin menene gaban shi an gane wata kufu basarahu amma wara'aha wannan sutura kuma amfanin ta shine za ta tare idanunsa dangane da kallon abin da yake gaban shi kaga idan akwai sutura kaga hankalinka zai tafi kanta aiko to kaga ta taimaka ma wajen harba idanunka zuwa gaba yace an sahal bin hathmata qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daga sahalu dan hathma yace annabi ya ce idza salla ahadukum idan ɗayan ku yazo zai sallah falyusalli ila suturatin yayi sallah zuwa ga menene sutura wal yadnu minha kuma ya matso jikin suturar la ya qata'u shaytanu alaihi salatahu saboda kar shaydan ya yanke masa me yanke masa sallarsa jama'a kuna fahimta yanzu kaga sa suturar nan umarni ne na manzon Allah dan haka ya zama menene wajibi kuma yana ƙara zama wajibi saboda idan kenan ya nuna idan babu sitirar shaidan na iya ɓata maka me sallah kaga kenan wajibi ne a saka ta na fata an gane yace wa an ibn umar qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la tusalli illa ila suturatin abdullahi dan umar Allah ya masa rahama ya hada mu da shi a jannatul firdaus yace kar kai sallah in ba ga zuwa ga sutura ba ma'ana ka sa sutura ka tare gabanka kar wani ya wuce wala ta dawo ahadan ya murru baina yadayka manzo Allah yace kada ka bar kuma wani ya zo ya wuce ta gabanka kana sallah sai yace fa in aba in yazo zai wuce ka tare shi sai yaki fal yuqfal tuqatilhu ka yaƙe shi kai fada da shi ka hana shi wucewa fa inna ma'ahul qarin annabi yace domin yana da abokin da yake hankado shi shi ne shaidan kenan ko yawwa da haka a nan ne kaɗai aka yadda ka yi kokawa da mutum kana sallah ya zo zai wuce ta gabanka ka ce ka yi mara haka ya yi ƙoƙarin turiya ka yi haka ya yi sai ka bar sallah kawai sai ka cacime shi Allah billahi lazi la ilaha illahu saboda shaidan ka tacima a lokacin ba shi ka tacima ba ka ce kawai ka koma billahi lazi ko kuma ranka ya ɓaci an gano kaga shi ma in yana da hankali tun da ya ga kafar sallah ka cacime shi ai kaga dole ya hakura ai ko an gane magana da kyau ko kwarai da gaske malam ya ce in ka gama cacimarsa ka tabbatar ya haƙuri ya juya za ka iya dawo ka ci gaba da sallar ka kwarai da gaske sai ka ɗora ai annabi ne baka umarni ya ce fa in aba fal yuqatilhu ko eh ban ji ba babu kalbuli ba ba adi kwarai da gaske a a banda ashar a karama kalla banda zaki a dai hana shi Shi- shi kuma ya ji tsoron Allah in har aka kai wannan matakin to ya haƙura ya barka ka ƙarasa sallarka eh kar a kai ga ashariya Allah ya sauwaƙe yawwa malam yace wa yatahaqqaqu sitratu bil jidari wal ist- wal istiwanati yace sitira tana tabbata ta hanyar yin sitira da katanga mutum ya zo in ya zo zai sallah shi yasa galibi ga wanda suka sarasa sallah sun za su yi sallah su kaɗai a ana buƙatar idan mutum ya zo sai ya mai sai ya taho gaba kar ya tsaya a filin masallaci saboda zai ta faɗa da mutane wannan ya zo zai wuce ya tare wannan he ka taho kawai he ka zo ka tsaya a nan kaga ai dai in ba rigima ba mutum ba zai taho can tun daga can ya zo wai zai wuce ta nan ta gaban ka ba ai ko kaga wannan hima rigima ya zo ne ma ina fata an fahimta da haka yace wa ta haqqaqu sitratu a biljidar sitira tana tabbatuwa ta hanyar yin amfani da katanga wal istiwana ko kuma fila mutum sai zo jikin fila kawai sai sa fila a matsayin mai yadinsa sitirarsa wal asa eh, ko ko kuma sanda almagzura wadda aka dasa ta aka kafa ta an gani misali ya zama a waje ne kuma gurin akwai ɗan yashi sai ka caka ta sai ka ɗan tara yashi a jikinta da yadda za ta tsaya saboda ba a so in ta- kana cikin sallah ta mai ta faɗi ko kuma kai ta yunkurin gyara ta warrahila ana yin sitira da abin hawa ka zo da kasiyar ka ka kafe ta ta zamanto maka ita ce sitirarka a ko motarka sai ka zo bayan motar ta zama ma sitirarka ko ko kuma jakinka ko dokinka ko dai wani abu daga cikin abubuwan hawa da mutane suke hawa in ma rali kake hawa he ka zama he ya zama shine suturarka kawai eh dan keken ka rali wasu a hawa wasu ba san rali ba kai keke rali ba ku san shi ba wasu ba sani ba ko inna lillahi ai rali yadda kasiya ta yi yayi yanzu da haiju haka aka yayin rali in an ganka da rali kana cikin manyan mutane wanda suke jin gari billahi lazi Allah wanda suka ta bakin na gayu ana- kana cikin wanda suka faso gari eh in an ganka da rali ba eh kana cikin wanda suka faso gari ce ai wani ya faso gari Allah shirye da mu to sai ka yi abin nan da shi ya arido ha sai ya bujiro da ita gaban shi fa yusalli ilaiha ya yi sallah yana mai du- ji- abin nan fuskantar ta wa aqallu ma yujzi'u mafi karancin abin da ya- ya- ya wadatu misal mu'akhiratir rahali hine kwatankwacin sirdin doki an gane abin da ya kai tsayin menene sirdin doki an gane magana da kyau ko shi ne kwatankwacin abin da ake so mutum ya amfani da shi wajen yin ainihin wato abin nan sutura sutura li hadisi musa ibn dalhata bin abi bin an abihi qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda hadisin musa dan dalhatu yake cewa annabi ya ce idza wada ahadukum bayna yadayhi mithlu muakhiratir rahli ko muakhiratir rahli idan ɗayan ku ya sanya kwatankwacin sirdin doki fal yusalli yayi sallarsa kawai wala yubali man marra wara a zalika kada wanda ya wuce ta gaban wannan ya dame shi in dai ka saka abin da ya kai tsayin sirdin doki a gabanka a matsayin mai sitira annabi ya ce kada ya dame ka don wani ya fi ta gaban gurin kawai ka ci gaba da sallarka kawai inda za ku yi rigima da shi shine zo ya shiga tsakaninka da sitirar ga sitirar a nan kai ga ka a nan sai zo ya shiga nan to nan kan ka hana shi amma idan nan zai bi in mutum dubu za su wuce kare dame ka to ƙarin bayani akan wannan har ilau kuma idan mutum yana sallah tare da wa liman misali yanzu ba za mu tada sahu ba sai wani ya yi wa alwala sai ya hango wani sahu na tsakiya nan bai cika ba ta can dungu ai kaga ba zai ce bari ya zagaya ba zai ce bari ya bi ta gaban sahu ya je ya cika tako to in dai da liman to ba matsala wannan don haka ko ya shiga gaban ka matukar akwai liman karkace za ka takwamo shi a karmakallau an gane ku yau wannan ba matsala musulunci ya yi sauƙi dangane da haka karanta muwaɗa ta imam maliku hadisin abdullahi dan umar in ban manta ba ya zo da abin hawan shi shi ma sai ya zo sai ya bi ta tsakiyar sahu ya je nemi guri shi ma ya kafa sahunsa kuma annabi ne ke jan sallah bai ce masa komai ba an gane ko an gane ko ya sa imam maliku da ya zo kan hadisin sai masa babu ya ce babin rukusati fil mururi bai ne dai musalli babin da ke magana akan an sauƙaƙa dangane da bin ta gaban mai sallah to ga yadda sauƙin zai faru idan mamu suna tare da liman sai ka zo za ka higa ta gaban sahun da yake bayan liman wannan ba zai hana ka wuce ba musulunci ya yarje da wannan an gane to wannan shine saboda haka dai da Allah mu dinga sa sutura muna sallah za ka zo ka ga mutane suna sallah amma Allah malam ba su sa sutura ba na'am na'am wannan kwatance naka ya burge ni a ƙiƙar bayani malayin su eh kofin masallaci guda ɗaya ne na sai kawai kuma ka zo zaka fita sai ka samu ana sallah a bakin kofar masallaci eh eh yanzu akwai biya ba kuma bai sa sutura ba bai za su tura ba yanzu zaka dan bar masa wani dan jiko wani sanda sai ka wuce can ko kuma dai kawai sai dai ka jira ka jira ya gama ya gama ko ka wuce gaskiyar magana eh gaskiyar magana ɗayan biyu ne zai faru mafi dacewa shine ka jira ya gama saboda akwai hadisi da ya nuna annabi yana cewa law ya alamul marru bayna yadayil musalli ma za alaihi ga wanda ke wucewa ta gaban mai sallah ya san me ya ɗauko wa kanshi lakana an ya kifa khairun lahu min an yamurra bai daidai shi ko a wata ruwaya ma ya ce lakana an ya kifa arba'ina khairun lahu min an yamurra bai daidai shi da ya tsaya tsawon arba'in ya fi masa sama da ya yifta ta gaban shi to a nan ma malamai suka dinga fashin baki wasu suka ce arba'in to me annabi ke nufi da minti arba'in abin nan arba'in wasu suka ce minti arba'in wasu suka ce sakon arba'in wasu suka ce kwana arba'in yini arba'in wata arba'in shekara arba'in suka yi ta fassara ala ayi halin dai annabi ya nuna munin giftawa ta gaban menene mai sallah cewa mutum in ya san rigimar da ya ɗebo wa kansa ta giftawar to ya fi masa sauƙi ya jira ko da tsawon arba'in ne saboda ya wuce ta gaban shi wannan shine matsala ta farko matsala ta biyu idan misali larura ya kama dole za ka gifta misali a shi mai sallah din yana sallah kuma babu inda zaka wuce dole he ka bi ta gaban shi to shi kana iya masa isara ya yi gaba kai sai ka bi ta bayan shi shi ma in ya gane ka matsu ka wuce to shi shi ya gaba ya mannu da jikin gini kai sai ka wuce ta bayan shi sai ka wuce in kamar ishara akan haka kuma ya haka da kai da shi duka kun yi daidai babu wani kuskure a cikin haka to sai kuma abu na uku wanda kuma shine wanda gasan kusan malamai ba su yarda da shi ba shine kawai ka wuce ta gabansa kawai tunda babu shi an mar ishara bai yarda ba ko ba haka bane kai kuma baka da inda zaka wuce watakila kuma shi ma jam'i yake bi kai ma an tada jam'i zaka wuce ta gabansa ko ana hirin tada jam'i a cikin sallah in kace sai ya idar sai ya idar kai ma ba kai to sai wasu ke ganin ka wuce in akwai larurar da ta kama ai haka amma dai waɗancan option guda biyu su ne suka fi akan wannan na ƙarshe eh insha Allah eh kamar misali na kana masallaci eh kana kamar ta wannan dogo eh ana jam'i eh da liman da mamu eh kai kuma kana so ka fita na zaka bi zaka iya bin ta bayan liman kwarai da gaske ka wuce Eh.
gaban mamu kenan yi gaban mamu ba za ka bi kwarai da gaske shi ma ya zama sa- eh shine wanda muka yi magana ɗazu ai yawwa cewa idan liman yana tare da mamu idan liman yana tare da mamu za ka iya bi ta tsakanin mamu ɗin da liman sai ka wuce ta gaban liman ne ba za ka wuce ba in ba akwai sutura a gaban shi ka bi ta gaban shi ba wa alaikum salam na'am eh ma'ana tazarar da ke tsakaninsu ok a to ai wannan wannan ka ai abu ne ma'arufi ai saboda idan ka ce ba haka ba ai kana ta wucewa ta gaban masallata da yawa ai duk inda ka wuce kana wucewa ta gaban masallata ne ai ana nufin mubasharatan ne ga ka ga mai sallar ba ana nufin yanzu misali yana can dungu kai ka zo ka wuce tana ina ruwanka da shi ba ruwanka da shi eh saboda misali ai in aka ce haka kuma to ai kullum ma ana wucewa ta gaban masu sallah ko ba haka bane yawwa na'am wa alaikum salam eh eh lalle akwai ta- nasi da ya nuna haka eh kwarai da gaske yana magana akan misali mutum ya zo zai yi sallah ba shi da abin da zai sa a matsayin sutura duk da cewa mun ce in dai abu ba wani matsala ne ko wani rajisa ne abin ko waye ba hular kan nan ma tana iya zama ma suturarka kawai ka ajiye ta ita ne suturarka abin da muka ce cewa nasi ya nuna mithlu mu'akhiratir rahal wato ana nufin mafi menene karanci ne ma'ana ba an hana a saka ƙasa da haka ko sama da haka ba amma in so samu ne kada ya me ya gaza haka amma misali kamar yadda nasu ya nuna in ma ka nema abun mai sa sutura fiye baka samu ba kana iya sa hannu sai ka me zane zane har ma malamai suka yi saɓani shin zanen nan a tsaye ne haka ko a a kwance ne haka ko a tsaye haka zaka zana shi ala ayyi halin suka ce in dai ya ɗauki ma'anar zane shikenan kawai za ka yi sallar ka ba matsala insha Allah kwarai da gaske an samu nassi akan haka wallahu a'lam na'am bai sa sutura ba eh to kai kwatankwacin nisan kamar ina ya kamata a bar masa kai ka wuce ta gaban sa babu kwatankwaci ba za a ce kwatankwacin nisa kaza ba kawai dai idan baya kusa da kai dab da kai ga ka gashi to shikenan bai kamata ka abin nan ba idan kana kusa da kusa bai kamata ka fita gabansa ba amma in yana nesa da kai ai in aka hana ka wucewa kai ma an takura ka shine tazarar ce ba za a ba za a ce ga tazarar ba ai kawai dai mutum ya san meye yake nufi da nesa da kusa to kawai ka yi amfani da wannan eh wa alaikum salam eh na'am eh sai ka kaga shi sai ka mai da shi ta baya sai ka ci gaba da sallar ka eh eh ban ji ba eh ba sa tsayawa wasu ma ba sa gani ma ka tsa- ka a to wannan kan sai kai abin da annabi ya ce kawai ka dakatar da shi da ƙarfi kwarai da gaske amma banda duka banda ashar Eh, na a kai kai ko- ko- ko- na na duka eh ban ji ba idan mutum yana zaune a gaban ka eh kai za ka yi sallah za ka yi sutura da shi kwarai da gaske muka ce ana yin sutura da fila ma sai dai kuma in ya tashi ya gaba ya za ka yi da shi za ka ce dawo ne Eh, eh bari mu amsa wannan sai mu dakata wa alaikum salam ƙananan yara na ya wurga da gudu kamar walƙiya kafin ma ka ta komo shi yayi nisa wannan ya zama larura babu yadda aka iya da shi eh babu yadda aka iya tunda ya zo ya wuce a guje ba damar ka rike shi wannan Allah ba zai kama ka da laifin ba ka yi abin da ya kamata ba na kai ne na karshe insha Allah eh na eh mutane suna ta wucewa ta gaban su mm. a gaskiya ba daidai bane kun gane tambayar da yake yi za ka samu a idan in an zo sallan azahar misali wasu sun samu raka'a biyu ne shauransu biyu su waɗanda suka idar daga sun tashi sai su dinga shan gaban wanda suke cikatawa haka tana faruwa ku wallahi ba daidai bane shi yasa ake so idan an idar da sallah ka ɗan yi haƙuri ‘yan azkar ɗin nan ka yi su kafin ka gama wanda suke bayan ka sun idar da sallarsu to amma sai ya ga daga an idar wani sau gaggawa yake ya tashi wannan kuskure ne gaskiya kuma yana jawo wannan matsalolin da haka in ka tabbatar za ka tashi to ka ɗauki ɗawainiyar samar da hanyar da za ka wuce ba tare da kame ba ka shiga ta gaban wani wanda yake cika ta sallah ba wannan kuskure ne gaskiya yawwa saboda haka sai mutane su kiyaye wato abin da yasa muke dan ba da dama a yi waɗannan tambayoyin abubuwa ne waɗanda tsakani da Allah jama'a suna so su fahimce su kuma ana takwakiya da yawa a cikin wannan al'amarin jama'a da yawa suna kuskurewa to shi yasa wani lokaci ka ba da dama a yi tambayoyin a dan ba wa mutane amsa su dan samu sararawa ya dan fi sauki sama da a- abin nan kai ne na ƙarshe wa alaikum salam idan ana ka ka wuce ana sai aka wuce ta gaban ka baka iya baka samu damar hana mutum ba me ya matsayin sallar ka sallar ka tana nan eh sai dai akwai abu guda biyu da hadisai suka nuna wucewar su ta gaban mai sallah yana iya bata mihi sallah abu na farko alkalbul aswadu bakin kare sai manzo Allah ya ce li annal kalbal aswada shaytanu saboda bakin kare shaydan ne so in ya wuce ta gaban mai sallah gaskiyar magana malamai sun tafi akan sallar shi ta ɓaci sai ya sake sallah abu na biyu shine matar da ta kai fara jinin al'ada matar da ta balaga kenan in dai ta wuce gaban mai sallah ba wai a lokacin da ta wuce ya zama tana halin jinin al'ada ba domin ai ba yadda za a yi maka gane wannan tana al'ada a yanzu ko ba ta yi tunda ba matarka ba ce ko ba haka ba ne so yadda hadisin yake nufi matar da ta kai shekarun ta fara jinin al'ada ma'ana ta balaga ka kuma in ta wuce in har ta balaga ai idan ka zai nuna ma cewa wannan ta kai a ce ta balaga ina fata an fahimta to in ta wuce ta gaban mai sallah shi ma nassan hadisi ya nuna ha- sallar ta ɓaci wannan shine dalilin da yasa aka ce a sa sutura din kuma shine na taɓa amsa wannan tambayar a gurin wani karatu sai wani ya min tambaya na ce masa ya bari he na karo karatu zan ba shi amsa ya ce yadda aka ce a yi kokawa da wanda ya zo wucewa ta gaban mai sallar ya ce to wannan mata wanda ta kai ta fara jiran al'ada in ta ƙi tsayawa yaya zai ta kwamita na ce a a wannan karatu ya bari he na karo ni ma aka rabaka Allahu ka gani ai daga nan lokacin sallar gaba ɗayanta ma ta rubuce gaba ɗaya Eh, kaga dole a sake lale yanzu ba maganar wucewar ta ba maganar- sallar ma gaba ɗaya ta rubuce yawwa yawwa Eh, eh. wani zai fita da gudu Allah ya shirye da mu abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa wanda muka yi tuntuɓan harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah ya fi mana هذا هو ما عندنا بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته